أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قرأتم من لتافين أجر مية زام تاشي babi na ƙarshe shine babul makfudatil asma wannan babul makfudatil asma din babi na sunayen da suke suke da kafara wanda suke yin kisra kamar talkisi zai maka ka sa a turanci akwai abin da ake kira conclusion ko in ka rubuta ganganu da yawa a ƙarshe zaka zo ka takaita su gaba daya to wannan kamar conclusion ne kamar wasu karatuttuka ne da aka yi a baya sai zai maka talkisun sai tattare maka su guri ɗaya ka fahimta to babul makfudatul asma babun sunayen da suke da kafara al makfudatu salasatu aqsami sunayen da suke yin kafara kashi uku ne salasatu aqsam kashi uku ne duk sunan da ka shi da kafara ɗayan uku ne ka san dalilin da yasa ce maka ɗayan uku ne saboda ya takaita maka kuma baya so shiga da kai sabani na malamai ka san sun faka ko ka san shafa ruwan kai to wannan littafin shafar kai ne kwarai kuwa sai ka je ka ji rikici a gaba manya-manya littafai da suke tauna to ya ce maka so uku ne saboda baya so shiga daga cikin sabanin malamai sauran kuma in karatun kai ce can gaba za ka gani an kasa maka su sun fi haka makfudun bil hurufi akwai sunan da yake yin kafara zai yi kisra ne bil hurufi da harrufa kamar me kace kamar kace a'uzu sai kace billahi kaga yi mi yayi kafara ne mi bil harfi da harfi ko irin su bismillahi kaga bismi kaga tayi kisra da mi da bi ko wal maqsud bil idafa akwai kuma wanda yake wannan kafara shi kuma da idafa kamar a ce ismullah kamar kace gulamu zaidin yaron zaidu ai na gawa duk abin da aka ce na kaza ko babul masjidi ko kofar masallaci duk abin da in dai kace kaza na kaza to shi yake nufi da idafa wa tabi'un lil makfudi da kuma abin da ya biyo bayan mai kafara tabi'un lil makfudi wanda ya biyo bayan mai kafara kamar me sai ka ce marartu bi rajulin sai ka ce dawilin na hadda wani mutum sai ka ce ɗawilin mai tsawo to tun da ka ce rajulin sai nan ka ce ɗawilin to tun da biyo ba mai kafara haka shi ma zai ba amma makfudu bil huruf amma abubuwan da suke yin kafara da harufa bil huruf fa huwa ma yukfadu bimin to zai baka misali fa huwa sune ma yukfadu abinda ake musu kafara bimin da min wa ila da kuma ila ko bimin sai ka ce minallahi ko ila sai ka ce ilal masjidi ko wa an da kuma an sai ka ce sai ka ji an ce anibini abbas ko anibini ko ko anil kausi wa ala sai ka ji alal ardi ko wa fi da fi sai ka ce finnasi ko ko fil malaikati wa rubba da rubba ko sai ka ce rubba rajulin ita rubba tana zuwa da ma'anar taqlil wani lokacin ta zuwa da ma'anar taksir rubba rajulin yawa rubba sinwin kuntu arju wasu lahuko sun majafani ko to kai kamar da shi ya kawo to rubba sinwin to amma yawanci rubban nan kasan ba su cika kawo ta a zahiri ba yawanci ɓoye ta suke wau suke kawo a madadinta sai a kira shi wawo rubba kamar da mai mula yake cewa rubba ta ce abadan musaddara wa layali hal ismu illan nakira wa taratan tudmaru ba'd alwawi ka qaulihim wa rakibin bijawi to kaga wa rubba rakibin ko sai aka kawo din ba mun karanta da kai a cikin mu'allaqar imrul kaisu ba yake cewa wa baydatu kidrin ko wa laylin kamaujil bahari wa laylin yace ko ma'ana yana nufin wa rubba laylin wacan ma da yace wa baydatu kidrin ma'ana wa rubba baydatin kidrin wani lokacin ma haddafa ita ma faɗin suna ana sa fata wakilci rubba can da yake faɗa ce fa misliki hubala kad tarukti wa mawdi'in mana fa rubba misliki to wani lokacin sai a kawo fa ta wakilce ta wani lokacin a kawo wa ya wakilce ta duka da fa da waɗin duk in kana duba manya-manyan waƙoƙi da aka yi na larabawa duka za ka gani wal ba'u da ba irin su billahi ko wal kafi da kafi irin su kalkaili ko kalkamari ko wallami da lami kace alhamdu sai kace lillahi ko to shine wa bi hurufil qasami sannan kuma akwai abubuwan da suke yin suke yin kafara da harufa na rantsuwa shine kashi na biyu wahiya kashi na nawa kashi na biyu ko kashi da uku ma wa bi hurufil qasam sana akwai abin da ake masa kafara da harufa na rantsuwa wahiyal wawu shine wawu ko shine muka ce irin su washamsi wawul qasam ce ta masa kisra irin su wan najmi rantsuwa ne ko wattini da sauransu da gashi nan irin su can falawa rabbika wal ba'ida ba ta rantsuwa kamar ka ce billahi ko bi rabbil ka'abati watta'u da ta irin suka ce tallahi ko ta annabi ibrahim yace tallahi la'akidanna asnamakum ko ba da an tuwallo mudiri ya ce wabi wannan wanne a gashi wabi wawi rubba da kuma wawi ribba kaganan kamar ya maimaita ne ga wawi rubba kuma ga rubban kashe mu riga malam masallaci ma muka yi wabi wawi rubba to tun da kai kawo wawi rubba ai dole kawo fa'u rubba ma a sosai kuwa yawanci in suka kawo rubban ba sa kawo wawi rubban saboda rubban ai wawu rubban yana cikin rubban ne har fa'u rubba to shikenan wa biwawi rubba sannan ana rantsuwa da wawu rubba a wa biwawi rubba ko sannan wawu rubba shi wannan a ya gaba da harufin rantsuwa fa wa biwawi rubba akwai abin da ake masa kisra da wawi rubba kamar yadda da yake faɗa wa lailin ma'ana nafin wa rubba lailin da yawa dare ko shine to akwai kuma du fa'u rubba kamar irin su fa misliki hubula ma'ana farubba misliki wa bi munzu sannan ana yin kisra ma da munzu sai ka ce munzu sabahi ma'ana tun da safiya eh wa bi muzkai muz shine muz muz sabahan tun da safe sai kuma ka ce munzu ita ma munzu ana yi ka ce munzu liyomi tun yau guda wuni guda shine munzu da munzu da muz duk ma'anar su ɗaya ne amma munzu ta fi nuna abin da aka fi daɗewa ana yi za ka cewa mus sabahan tun da safe munzu kuma za ka cewa munzu yomin yau kuni guda da mus da munzu duk ma'anar su ɗaya ne amma sai dai wasu lokutan munzu ta fi nuna abin da aka daɗe ana amfani da ita ne kan ka ce tun lokaci kaza fara bona da kaza to ita ma duk inda ka ga mus to kisra take ka bayyanta munzu ita ma kisra take wa amma ma yukfadu bil idafati amma waɗanda ake musu kafara da irafa na hau kaule ka kamar faɗin ka ce kamar gulamu zaidin yaron zaidu kaga wannan ita ce irafa ai na ce duk abin da ka ce abin kaza da kaza ko wa huwa ala qismain ita ma irafar ta kasu kashi biyu ma taqaddama ma yuqaddaru yawa ma yuqaddaru billami akwai irafar da ake kaddara mata cewa lami aka boye kamar nan da aka ce gulamu zaidin to ana kaddara an ɓoye gulamun li zaidin ne ka fahimta to anan li aka ɓoye in ka ce babul masjidi babul masjidi kaga ana kaddara ka ce babun li masjidin kofa li masjidin ta masallaci ko in ka ce daru muhammadin ma kana namun gidan muhammadu ba to ka ɓoye li ne mana darun li muhammadu wannan gidan na mallakar muhammadu ne to shi yasa ce maka mayu kadduru bin lami akwai irafar da zaka ga an raba suna amma ana kaddara lami ce ake shafewa wa mayu kaddaru min akwai kuma wanda ake kaddara min ka fahimta akwai wanda ake kaddara min kamar ka ce kamar ka ce babul kamar kamar ka ce babul hadidi kana nufin me kofar karfe ko mana kana nufin babun min hadidi babun min hadidin kofa wadda aka yi ta to kaga ita wannan min aka kaddara ko ko kace katamu zahabin katamu zahabin zoban zinare mana kana nufin katamun min zahabin to min ake boyewa fallazi yuqaddaru billami to wanda ake kaddara masa min nahu kamar ka ce gulamu zaidin irin su gulamu zaidin mana gulamun li zaidin wallazi yuqaddaru bi min wanda ake kaddara masa min nahu kamar ka ce saubu kazzin tufafi na kazzu nau'i ne na na yadi saubu kazzi mana saubun min kazzin tufafi ne da aka yi shi da yadi irin na kazzu wa babu sajin kofa wadda aka yi ta daga katako mana babun min sajin kofa wacce aka yi ta da katako kamar ka ce babu hadidin kofar karfe mana babun min hadidin ka gani ma kawo katamun ko wa katamu hadidin da zoben karfe ko mana katamun min hadidin zobe ne wanda aka yi shi da karfe to kaga irafar kala kala ce ko to sai ce maka wallahu ta'ala alam dan ka gane aikin ba aiki ne na wasa ba Allah shine masani wannan malami Allah saka masa da alkhairi wato in kana bin littafin nan za ka gane wannan malamin baiwar da Allah ya masa ba baiwa ce ta wasa ba ba kowa ne zai shiga cikin ilimin nahu yadda yake da zurfin sai iya tace wannan littafin ba ilimin ya shiga ya ritsa shi sai ya tsakuro maka muhimman gaɓoɓi ya baka yanzu iya wannan karatun da muka yi na yanzu iya wannan karatun da muka yi na yanzu kaga iya hurufin jarri hurufin jarri guda nawa maka maka maka karanta su a baya mm su su a ba su kai ba ga suna ai min daya ko daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara ko tara ko sai kuma tara ne kawo anan mu lissafa su dai to hurufin jarrin nan akwai wata semester da ta gabata mun kusa cin rabin semester muna karatu a kansu kwarai kuwa wannan hurufin jarri shi a malin tashi guda da su ka fahimta kana jin shafar kai kana jin taba kalashi to wannan shine taba kalashi iya hurufin jarri nan sai a malin tashi guda da su yanzu ba mun karanta mansubatul asma'i ba to iya mansubatul asma'i ya haya faruk cebi a garin nan yake yara su amma yanzu malami ne a na jami'a yahaya faruk cedi yahaya faruk cedi sai da ya rubuta littafi guda su kutuba akan mansubatul asma kai gashi yanzu shafi nawa makai akan mansubatul asma shafi nawa makai ga mansubatul asma din kaga gaba ɗaya shafi ɗaya ko shafi biyu shafi uku shafi uku makai akan mansubatul asma to akwai littafi guda sukutum aka akan akan mansubatul asma ka fahimta to wannan malaman Allah saka musu da alkhairi yanzu sai na zamal imridi ko na zamal ajrumi al sharafuddin ya hayal imridi shi ma Allah da mun tashi sai mu shi kuma ita ajrumiyar ma ba nazami da aka mata ba an mata nazami kala kala shi wannan imamul imridi ya mata nazami akwai Sheikh Muhammad Shingida shi ma ya mata nazami amma Allah da zan yi kokari ya zama a cikin nazamin da aka yi wa ajrumiyar akalla makaranta biyu mun samu dama makaranta kamar uku ka fahimta yanzu dai ga wannan na imridi na hannun mu in za mu karanta shi za mu karanta amma yanzu dai shawara yadda ta kama tuku shi yanzu a bangaren nahawu mulha za mu sa ko ya dalibin la'irab ko kuma imridin za mu zo mu karanta shi wannan din yadda dai shawara ta kama da abokan karatu sai mu ga me kamata yi insha Allah wallahu ta'ala a'lam dai mun dadira abin da za mu iya dadirawa ko ba haka bane eh ka san ayyukan kawai mu iya garaje ne ayyukan manya ne fa maka runguma to Allah ya saka malamanmu da alkhairi abubuwan da muka yi na kurakurai Allah ya yafe mana su ko malaman mu sai su mana uzuri da ban ba iyawa muka yi ba ka san kamar tutorial ne eh wallahu ta'ala alam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين